لما شرع لكن لها فهم دقيق اعمق في الدين اصله هو التحقق ولا تزل في الدين قيل ام لا ولا علامة عليه مكملا وكل قول من هذا مدعى وحجة بنقلها الواجبة ولم يكن إمامها منسوبا يروج الرديف والمقلوبة بل كانت أولى راسها المعارف في ظاهر القلوب واللدائف قال حكيم مالكي مستهيد والأكاديمي مذهب الكبوتك والحديث يحفظ الموحى عن ذلك قلب الله كان يحفظ ما صحيحين كذلك يحفظ بدين ما به يقرب كيفه متصل بالحادث ومثله حديث سلم عاهد وأول الأصول في طريقتي وهو الذي واتباع السنة والأمر بشرع شريف الظاهرة وواحدا وأولا وآخرا ولا شك أن هذه طريقة فاقوا فرقوا سوى طريقة لن تموا له شهر تجاري رضي الله تعالى وأنه أن هذه ita ce haɗa shari'a da hakika haɗa guda biyu wato ba ta hakika ta jabu a ringa kada bayyana ta ana kesa jama'a da ita ana kesa shari'a da ita ba hakika da ta kesa shari'a to ba hakika ba ce hakika ita ce tabbata akan bin shari'a sau da kafa in ya zama an kesa shari'a to ba hakika ba ce ta jabu ce wa ana ba makawa ba kokonto cewa ita dariƙar na tijjaniya ba wani addini bane abun kaga ba wani ƙari ga abin da aka karanta a cikin ɗariƙar tijjaniya duk abin da shari'a ta zo da shi iyaka abin da ɗariƙar tijjaniya ta tsaya a kai ke wanda duk zai faɗi saɓanin haka to bai san ɗaya daga cikin biyun ba ko bai san duka biyun ba ko dai bai san ɗariƙar ba faɗa yake kawai ko kuma bai san shari'a ba ko kuma bai san ɗariƙa ba ma bai san shari'a ba wanda sau da yawa aka samu wanda ba san ɗaya daga ciki ba amma sai za su yi bayani amma wanda duk ya san dariƙa tijaniya ya san kuma shari'ar nan ta musulunci to ya tabbata cewa dariƙar nan ba ta ƙara kome ba a kan abin da shari'ar nan zan Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi lakin na sai da ita dariƙar nan ta tijaniya fahimta ce mai zurfi a ba komai zan fa fara addini ga addini asalin da asalin samu wata ko shi ne riko da tabbas a kone ba ta ƙara koda gwargwadon gaba ta yatsa ba a addini ko abin da ake cirewa na daga farce wanda za a ce ta cika a kan addini duk wata magana da za a faɗa ba wannan ba ƙaga aka yi aka ga dangana ga ɗari ka tijjaniya ƙarya ce da annabi ne ya ƙoƙari a cikin curo haka ɗin yau a wajen jari da ya za ta ala ba manzuri bane wanda za a maganganu suna fitowa daga bakinsa wanda za a ga to za a zahirin shari'a ko ɗaya shehu tijjani duk maganarsa kalma ɗaya a maganarsa ba wanda ya fita daga maganar shari'a da zai ba da dama a kan abin magana da suka rarrauna a ce ta samu karbuwa ko magana da suka karya a kan shari'a ko kaɗan shehu tijjani ba haka yake ba bari ya kasance dutse ne tabbatacce matabbacin sani a cikin zahirin ilimai da tausar ilimai wanda suke tausasa shehu tijjani shi ne masanin fito na masamman imam malik wanda yake ya kai matsayin istihadi ya kai matsayin istihadi yadda su malaman masabar kansu suka faɗa ana kokonto a duba littafin da rasu nurin tsakiya wanda wanda ya littafin nan ba tijjani ba ne ta wani wajen ma kamar yana da yan kyama ga sijaniyar kaɗan amma dai tare da haka a duba abin da ya tsanci kyau sijani da shi. Masha Allah. Shi ne kuma mai kuma sabar ashariyawa dangane da itikadi dangane da abin da shafi tauhidi. In aka dawo wajen ilimin hadisi shehu tijjani ya kiyaye ya haddace mu wata da kafuwa da wuya da ta ce ya yi kuskure a cikin karanta ta ba a samun kuskure daga gare shi saboda a kansa take tare da buhari da musulun haka nan shehu tijjani ya haddace a ilimin fikihu abinda za a yabe shi saboda ya kiyaye shi ina misali kamar kiyaye wasa mutasar na ibn hajji wanda shi ya fara yin nasa kafin shehu halilu ya yi nasa shi ibn hajji yau fati hijira ta ɗari shida da arba'in da shida wanda da nasa mutasar ɗin ne shehu khalil ya ɗauka ya yi nasa shi kuma ya dubi jawahir mustanina ce jawahir mustanina ta ibn shafi shi kuma ibn shafi ya dubi ta hanzir ne na wato ma'ana masarar shafi'awa yake ya ce kai wannan ina ma shi malikawa za su yi tafi bisa wannan tsarin sai ya nasa Ibn Alhaji da ya zo sai ya rero shi ya ƙara abin da ya dace a ƙara ya ƙarfafa abin da ya dace a ƙarfafa ya raunar abin da ya dace a raunar. Da kuma shawale da ya zo daga bada shi shawale da ya faɗi ɗari bakwai da saba'in da shida a zancen da ya fi rinjaya akwai kawai da cewa ya faɗi ɗari bakwai da sittin da bakwai. To wato ya Ibn Alhaji kin ya riga shi. Akwai fiye da shekara ɗari a tsakaninsu. zan ma wajibi shi yasa ko shi shi wani bai mutu sarin yawa mutu sarin dan haji shirki shirki babba a taurihu zan ma wajibi ba a mutum baya baya farkon asali a ɗariƙa shehu tijjani a farkon abin da ake gina ɗariƙa tijjaniya a kai abu biyu san annabi da bin tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam so annabi ka bin tsarin har ko a dafa kamar tsarinsa kaka so ko za ka tsarinsa amma ba su so shi ba da zama zuciya ka tashi kar san manzon Allah kuma tare da bin tsari da zama san soyayya kenan ta hakika ce da ruko da shari'a madaukakiya zahirin wa batinin zahiri da batini da farko da ƙarshe kudirin tijaniya abinda tijaniya ta kudirce abinda duk dan tijaniya na hakika ya kudirce shi ne cewa a cikin kasantattu gaba daya ba abin da yake yi daidai da qur'ani bil alwani a hakace a hakace fil tabinan alkani a wani zikiri ba wani zikiri da za a fitar da qur'ani qur'ani gaba yake da kowane zikiri mafi fitin ambatan Allah shine qur'ani wanda yake wai zai ambaci Allah ba da Qur'ani ba kamar ya shagalta ne da wani abu. Wanda ya yana da cikin asalin ɗarika tijjaniya cewa wanda yake mumuni kada ya ce zai amince azabar Allah kada ya amince cewa kai Allah zai iya masa makirci ya zamo kai ta ibada kai ta ibada kai ta ibada amma ta hanya ɗaya ta kaɗan Allah ya kama ka. Afa an yi makarallah ba ya mun makarallah illa kawai hasu. to Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa idan ɗan adam ya dubi iblis wani shekara dubu nawa yana yana ibada a mala'iku ma sai da ta kai ba samu ibada irin iblis ba amma lokaci ɗaya akan abu ɗaya ya koma ko shi aka kula an ta cikin halitta Allah fiye da kowa fiye da kowa dan aba iblis lam lam yasjud li adam fa abahu takabburu fil ma'ad an sa tufafin amincewa ina da manyan musibu to irin ne bukukan da kai ba da kowane ɗaya daga ce in Allah ya rike ka sai a bayan ka lamini da ake samu daga wajen shehunne cewa wanda ya kaza zai ga kaza wanda ya wani dinnan zai shiga aljanna da sauransu albishir ne da ba ta rudar wanda ya fahimci ishara dan an faɗa cewa ai in ka rike wurin dinnan ka fi ƙarfin komai in ka rike wurin dinnan ko da aka zo wanda ka cuta ma Allah ne zai biya ba sai an taɓa ladan ka ba sai da an taɓa ayyukan ka kyawawa ba wannan ba an faɗa bane don a tura mutane su cuci bayan Allah ko su saba wa Allah ko kaɗa wannan tsarin albishin ce wanda ko shi ne abin da ya rage daga annabta ya mai ɓangaren ruwa illa mubashira ya sani ya ra al-mu'minu aw qur'ana sahan dukkan wanda abutarsa da annabi ya zama tabbatacciya a dole ne dan ɗariƙa da so shi ko a ɗariƙa tijaniya ba mu gaji raina wani cikin sahabban manzon ɗariƙa mu an gina ta ne an ɗora ta a kan cewa duk wanda yake ya tabbata sahabi ne na manzon Allah to wajibi ne dan ɗariƙa da so shi tare da ƙurince cewa matsayinsa sama yake Bisa baki ɗayan waliyai masu girma. Wajibi ne mai kyautata zato da dukkan musulmi, ɗari ka mace tijjaniya ta koya mana mai kyautata zato da dukkan musulmi. A dangane da halinsu da ayyuka da magana. In mummuni ya faɗi magana to me wata tawili kyakkyawa. In mummuni ya aikata aiki me wata tawili kyakkyawa. Haka nan mun ga mummuni a wani hali me wata tawili kyakkyawa. Ba zama ƙoƙari muke duka mu mun da dora kan matsayin wata mosquito ne da Allah bai ko gani ke kamo wa Allah masu laifi dan Allah ya musu azaba ba wannan ne a gaban mu ba ta abin da ya tura bi akan musulmi kai kokari ka fita daga lamarin bayan Allah kai kokari iyaka iyawa ka fita daga lamarin bayan Allah Allahu a'lamu bima kanu ya'malu haka nan so san duk bawan Allah mana gaci babban ibada ce ka so dukkan bawan Allah mana gaci ibada ce ka afka mutu a cikin ayarinsu shahada ce cewa kuma duka mummune ta iya samun rutubar a ce Allah ya yi musu ilhama ta iya samun ganin annabi a mafarki haka nan ma ta iya ganin annabi a wani baccinsu daga halaye da ganin annabi ya fi asalin karama ce asalin karama da abu da ke ta al'ada shi ya sa takan ita karama in Allah ya so sai ya bayyana ta ma ga wanda yake ba salihi ba wanda irin wannan ta bayyana ga wanda yake ba salihi ba to ba karama aka kiranta ba ko sunan da ake kiranta cewa makuna sai ta zo gare shi ya sa wanda yake ba ba salihi ba abu ne mai yiwuwa a ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai a ce wannan makuna ce Allah ya taimako ne Allah ya bashi a wasake kama a wasake ko a adana suranta mu yan ɗariƙa tijjaniya mu yan ɗariƙa tijjaniya mun gudunce cewa barwar Allah ta kai inda ta kai a yarwa an tamna wasu kaskantattu ba su da ikon su ce za su hana baiwar Allah dan kai kaskantacce ne abin da Allah ya baka yace ka bayar ka kasa bayarwa ko ka ce wai Allah ma da yake da abin wai ba zai bayar ba ko ba zai bayar ba sai ga wanda ka so a kadar Yahudawa wala tu'minu illa liman tabi'a dinahu wa qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misla ma utitu Yahudawa ne masu cewa ku faɗa cewa in ba wanda ya ba abin da kuka mu ba ba za a bashi wani abu ba ba zai ko na baiwa da wajen Allah ba aka ce haba da Allah kai baiwa ta Allah ce Allah yana iya ba da ita ga wanda ya so azaba al'abrara da Allah ya so sai wanda sai mana ga kama azaba Allah wanda in ga ya kadin adalci ne da ake kira adalci huwa ta rubul maliki fi mulki kai ka sha shine mai mulki ya sarrafa ya mulki sai akwai wanda ba Allah ne ya halice shi ba to ya to yanzu kai mai kai tukunya ka fasa tukunya sai a ce kai ne bi ne yasa zaka tukunya ka fasa ka da shi Ausha ko kuma da wani gizi ya so da amal hujjara sai ba maƙannata ni'ima Allah dan baiwa daga gare shi wannan shine tasawuf ma shi ke kai wato shine idawu ajiya da gairi tasdiki wani وكل ما في كونه duk abin da yake cikin kasantaccen nan Allah bayan Allah ne ba wani abu ba Allah ba wanda yake ba bawa ne na Allah ba kowa kome bawan Allah ne ya fari fiye kulla ma yurido yana aikata duk abin da ya nufa a cikin su an so a ringa ambatan Allah cikin jama'a a bayyane wannan fa ana nema ɗan ɗalika ya dinga yi gwagwadon iko. Mu ƴan Tijjaniya, mu wanda ya ɗalika Tijjaniya ba ma yadda da irin abin da muke gani a wasu ɗaliko daga wata bid'a ko duk wani lamari wanda yake ƙagar sa'adu. Duk wani lamari da aka ƙaga wanda shari'a ba su zo da shi ba, ba ma yadda da irin wani wanda duk zai ɗalika nan Tijjaniya to ya tsaya ya bi shari'a sau da ƙafa. Ba tafiya ana zikirai da abin da ya kamata haka a cikin ɗari gama. ba wani tufafi na musamman da za a ce gashi shi za a sa ba kayan kiɗa irin da wasu ɗari ko suke mu duk wannan ba a cikin ɗari ko ai annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce walastu min dadin wala min dadu lastu min dadin wala dadin ni ba daga wasa nake ba wasa ba nawa ba ne ya samu kuma biyar annabi da sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake wasa abin da kana yi mai wasa ma zai zo ya shiga cikin ka yana yi ai ba namu ba ne ai abin da kana yi ya tabbata kai ba wasa kake ba shine namu duk wanda duk wani abu da iskar wato rufaɗi ko abin da ya kamata haka za ka taso daga gare shi daga ɓangarensa annan guda wajibi ne a kan mu yan gari ga tijaniya ne jefar da wannan irin yadda wasu da rikuwa ake samu marojan su suke bayyana wasu abubuwa kamar a dan haɗe gawayi ko an ɗau ciji ana wasa da shi yana tara ba komai to mu duk irin wannan ba mu da shi ba namu bane ba tafiya mu da shi mu muna jefar da faɗi da cewa Allah ya kan ɗayanta da halittarsa a ce Allah ya ɗayanta da wani abu cikin halitta ko ɗaya hawar da ko a ce Allah ya sauka a cikin wani abu daga halitta wurin kulurce kulurce mu ba ruwanmu da ijtihadi ba ruwanmu da huluri ba namu bane ba namu bane soyayya shi ne babban shirin na wannan ɗariƙa wa inna hudu wa inna ɗariƙa shi soyayya ne shi ne babban hanya makaɗaiciya in dai za a tsaya a bincika in dai za a dubi tabbas duba abu kamar soyayya ka so Allah saboda ka dubi ni'imomin da Allah yake ma ayyukullaha bima yazuqu bihi min ni'amihi ka so Allah saboda irin ni'imomin da Allah ya ce muku an yi goni da hubbin lahi iya Allah ya so ne ne kuma dan ba komai Allah yana so ne balle kuma ga shi gaba ɗaya ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ce ma ba Allah yana son sa ba aka ma cewa ya fi kowa kyau ya fi kowa kyautatawa ai dole inda hankali a so shi ko wanda ya zalu minhu wa innahu da masrufu wa ta'u bi summa kullu mala'i sai dai malaman ɗariƙa shehunan ɗariƙa sun lissafa sharuɗa daban-daban na ɗariƙa nan ta tijjaniya. Ni na naɗe a cikin da abin da yake ya zo abin shimfiɗawa a cikin littattafansu. San shehu tare da ganin alfarmar shehu da haɗuwa a cikin hasken tsarinsa da ɗayaita, kaɗaita, tsawon rayuwar wanda yake muridi na shehu da wannan ɗariƙa ta tijjaniya har ya koma da Allah ɗariƙa tijjaniya ba ta karɓar a haɗa ta da wata ɗariƙa sharaɗi ne nasa lazimin aurari ba tare da ɗan ɗariƙa ya bar wani abu daga cikin abin da yake lazimi a kan sanar da dai ba kada ɗan ɗariƙa ya bar wani abu daga cikin abin da yake lazimi a kan sanar da dai domin Allah ya wa alkawari cewa zai zo da shi yadda ya ka sharɗanta masa shi ko Allah ya faɗa wa abu bi ahli Allah idza ahadtu domin wannan su suke nufin a ce ta karɓi madadi da kuma ingancin izini daga wanda aka yi wa izinin daga shayinsa a ce an masa izini ya lakana don ka karɓi da rika tijaniya ba ta samu dama ka lakana ta ga wani ba sai amma izini na musamman cewa ka iya lakana sannan ne kake da damar ka lakana ta sannan ɗan ɗariƙa ya danganci kula da shari'a zahirar wa baɗina ya ɗabi'antu da mafi girman ɗabi'u da kuma rataya da shehu ya zama koyaushe shi ba shi da marataya in ba shehu ke jami ba radiyallahu ta'ala wasu sun ƙara wasu sharuɗa a wa'akan wasu sun ƙaranta shi ne matsawa tsanantawa a ɗariƙa ba shi da mahalli a ɗariƙa nan tijjaniya ɗariƙa nan tijjaniya a kan tsarin shari'a muhammadiya ce ta ko shari'a nan ma da ala alaikum tijjini min hawa ba za ni ka fi halin ɗariƙa ce ma fi halin ɗariƙa ce min hali manyan almajirai shugaba a mada tijjani Allah ya ƙara yadda a gare shi na farko shugaba aliyu halarin Shehu Tijjani, Sarjiyar ta'ala yana da manya-manya daga zaɓaɓɓen masoya a cikin sahabansa. Shehu Tijjani ya yi manyan sahabai. Da hakika ke tabba da shi duka fi ɗariƙarsa. Sun tambayi, sun tambayi, sun taimaki abin da yake tabba da taimakawa wanda suka yi wa Shehu Tijjani, yariyar ta'ala. domin shi wasu jani ya tsaya a kan abin da yake dahi ne abin da yake tabbas a shari'a. Dukkan sabon da na shi wasu jani mafifita ne manya-manya ne, ala manya-manyan mutane ne. Ilmansu ana warkar da duk wata wa ciwo da ita, duk wani ciwo da jahilci don an yi wajen wannan sabon da na shi wasu jani za a samu waraka. Na farko shi ne babban masoyi. shugaba Aliyu Harazin Barada wanda ake masa lakabi da Barada wannan kan duk inda ake neman waliyi ya kai. Shi abocin dangantaka ce maɗaukakiya, asalinsa sharifi ne, matsayinsa a ɗaukaka na ɗifu ta tsauta ne. Shi kan Allah ya sanar da shi yadda zai sarrafa komai billahi da Allah ba wai da wasu harufa ba ba ta wai ke fito wasu harufa ba ko zu rubu ko nufa ke ko hajjami ra haka da kaza ra haka da kaza abu zai samu a shi tasarrufin sa kawai billahi kacin komai har waɗanda ke ganin su kansu ma a fita ta filifin ne wanda yake ke ganin ta filifin suke yi to su yi shehu a zai yi alai halatu Allah ya hore maka ya ta filifin a kansu me kake takama da shi ba addu'a ka zara ce to ka je yau kun ka je ma za ka zauna kai ba za ka iya rarrafe ne kuma da kana da kuma za ka yi addu'a a ga karɓa ba to yau ba za ma ka iya addu'a ba wato shi sai da ya shiru aliyu haram ya kasance Allah ya ƙara yadda a garin nabiya yana ganin annabi da'ima a koyaushe sahiyar da sanda yake wasaki ko na'iman da sanda yake bace a wato kunya na rinjayar shekunne wanda yake ya kai matsayi babba sai ya zama kunya ka ringa kama shi sannan yake gaban annabi daga a ce su tambayi annabi abin da suke bukata sai ya zama babban shi ya kai ne ya ga annabi a wasaki amma kuma ya kafa tambaya ga bukata ga abin da yake so tambaya annabi amma sai ya kasa sai ya zama ladabi ne kawai yake rufe shi a wannan inda sahabbai da can suke cewa ya rasu da hukun annama ala ru'usihim dayyum wannan yasa shi zai yi aliyu halalu ya zama wasila ne babba tsakanin maulan shau tijani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin zari ya zama dan aike ne babba almamuna abin amincewa wani kallafa wanda ake isa a dora wa isar da aikin so da yawa shau tijani zai zama yana da bukata ba zai iya faɗa ba amma zai faɗa wa sai ji aliyu halalu to umar in ka ga manzon Allah ya riga bukata ta a faɗa shi zai ji aliyu halalu duk da matsayinsa amma ki kai ina wane shi wa ne matsayin shi jani in shi yasa shi ne lawan Allah sai iya gaba kan ya tambaya to a shi ne tsanantu ana su a cikin abin da yake hani ko umarni da shehu ko wani abin nema da shehu yake da shi banda abin da yake a fili tsakanin manzon Allah da shehu wannan fassi manzon Allah sai shehu cewa liwa razumi wannan ya fi karfin shi sayyidi aliyu harazi ya zamo ya samu wannan matsayin ne bayan sai da Ahmad Gamrawi ya shugaba duniya yau fashi wanda yake ya kula da ulumul hurufi da ya ulumul algaz shi da murawi littafin da sai da aliyu harasun ya tara mai suna jawahirul ma'ani mu'anu an ma'anoni kogi ne na daga asirai da sanin Allah wanda da yake sai ya san matsayin jawahirul ma'ani ya duba ra'iyar maulan musho a teku ne a kan wato jawahirul ma'ani jagoranta shi ne magana shi wuce jani yau sai yau sai dai aliyu harazin izini a cikin ambatan Allah ya masa ijaza kan ambatan sunayen Allah ma'abuciya asiri cewa ga wa'annan sunayen ka tafi da su ka je ka karanta su a laura madaukakiya ya ce in ka je ka karanta za ka samu wata daraja madaukakiya tabbata sai dai shi zai je a rera harazin da ya tafi ya je bada kafin ya ƙara samun madina sai bai je bege shi sai ya ɗauko takarda ya fara dubawa yana karantawa ba nan take ba sai har ta tafi ta kake cewa ya faɗi yana suman ne wata ba abin tabbatarwa a wannan halara a sahabu sai sahaban ta ɗauka cewa ai ya shiri ne zuwa lahira suka sanya shi a kabari duk kafin ajalin su yanzu. Ya zamo yana raye har kwana bakwai a cikin kabarinsa. Fi da ya ne umri har rayuwar raya da ranar rayuwarsa ta kare a kabarin bayan kwana bakwai kuma sai mutuwa ta hakika. A shehu shawar Sijjani Rabiyallahu ta'ala anhu ya faɗa game da shi sai ga yanci da wato wato game da shi sai ga yanci da harazin abin da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabi ya faɗa a cikin Khalid ibn Sinan annabin da aka ce mutanen sa sun sa shi a Rijiya kazalikum wannan ma da hasal bin shi ne abin ya faru da shi sai ji Aliyu Harari ko irin yadda aka sa sai ji Aliyu Harari a gabali bai riga ya mutu ba to haka ne abin da ya faru ga Khalid ibn Sinan amma yayin da aka shagarta daga gare shi aka sa shi a rijiya aka sa shi a gabari an ɗauka ya mutu alhali bai riga ya mutu ba alhali bai riga ya mutu ba sai daga baya Allah ya karɓi ransa haka nan abu ya azza wato ibnu husan sai yi aliyu harajin waliyu waliyi ne an buɗe gare shi wannan abu ne a fili sai dai abu ya azza dan mun sai bi aliyu harajin yana cikin gaggaru wanda waliye yana cikin manyan sahabbai na maulana to a bada tijani da yawa shi abu ya azza yakan sanar da aljanu a salon addinin nan a cikin matattara ta ta inda mutane suke taruwa shi kuma aljanu suke taruwa gare shi wanda yake a koye wa sauran mutane ba sa ganin aljanu amma shi yana ganin su. Shi ma sai dai abu ya Allah yana da abuta da shehu Moshe a madashin jari. Doguwa yana da gama abota soyayya. Sai shugaba Muhammadu Arabi Sabi da Marawi. Yana koyin Muhammadu Arabi yana cikin gaggan sahabban Maulana Shehu Tijjani Ibn Arabi Sabi shi ne Muhammadu Muhammad Abdul Arabi ma'abucin goge wani ijazi ma'abucin gajiyarwa fuskar wani taka an kashe sai ka kabo matsayin sa sosai ka yi ka yi kaga ka kasa. Yaran Nabiya yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi har sai ikwa sau ishirin famayi har abin da ma ya haura ishirin din. Misla ma yuri duk yadda san da yake ne duk san da yake nufi sai zama yana iya ganin annabi ya kamata. Duk da damu yana daga sha'anin sai Jibril Arabi Jamrawi cewa ya san yadda ake tasirifi da wafaki. Gwani ne na fidda amfaku, ya san yadda zai fidda wafaki yanzu yanzu a ga bukata ta biya. Hatta da shi'a wani sirjani ya ce ba kai ba wannan aiki da wafakin. Abin da yake ya fi shiga ya ce kawai kuma masu tanta ga Allah. Ya ne da wafakin. To, cewa shi su jari ya ce na saka bar duk wannan wasanni ne wannan tsayawa kun da mafakan duk wasanni ne yanzu ma hu wata na ne yana so ya samu yaddan Allah tare da shi da can kafin haduwar su da shehu tijjani sai sai duk da murawi yana sa ran ko Allah zai ba shi matsayin da aka ba shehu tijjani amma da ya gaba da shehu tijjani ya san wannan matsayin ba nasa bane gabe shi sai ya dawo da baya da baya da abin da da tsara yana da karamomi da yawa kamar yadda dan dokin sa ya mutu ya tashe shi da ta kai zai ko yadda a noma inda gonarsa take hadari ya zo ya ruwa iyaka nan sabanin wani sai a ga gonar da take makwataka da ita ba ruwan da ya sauka a ita amma ita kasa Allah ya saukar da ruwa ya kasance Allah ya sanar da shi kafin haka ya amfu kafin wanda zai amfi gare shi ya amfu cewa ga wanda zai kashe shi ya ba labari ya ba da labari ga shi wanda zai kashe shi din ne ma sai fa'alu da abinda sannan zai aikata sai da yin al'adar damrawi ya mutu yana abin kashewa a garin anima duk zalunci an kashe shi ko da zalunci a samu mai hasada mai mulari mai ciwon zuciya a gara abu min mali zaun akari na abuta kullum gaba da sai da damrawi su suka tuna shi da zuciya cewa ya kashe za a ga abin da za a bashi mai mutum da kishin da suke a nan ziyari duka kullum yadda lamarin da murawi ka bai kullum lamarin da murawi ka bai yake sai wanda ya zama ya tayar musu da hankali suka ga za a yi abin da ya fi kawai a gaba yansa sai sai da ne tarafi ne wani ne mu kurbu tarafi da nan yana daga cikin gaggan waliyai gaggan sahabban shehu tijjani kurbu birnin tarafi wanda yake lamarinsa a fili shi ne dan isa sunan mahaifinsa isa sunansa alhaji ali shi sai da alif talatin ya kasance gausi ne babba masanin Allah madaukaki an ba shi tabbataccen matsayi a wadataka an ba shi damar tasarrufi a cikin awalin bayan komawar maula mushewa tijjani radiyallahu ta'ala anhu ga ubangiji sai sai dai alif talatin ya zama shine halifarsa babba bisa nuni da ku ga gare shi da tsefa da suka tausasa to tijjani da nan ya nuni zuwa cewa sai dai alif talatin shi zai zama babba halifarsa ana kiransa mai zarba zarba ta dabiru saboda wata ran yana gonarsa yana da gonakai da yawa na dabiru a ƙasar su algeria yana da wata gona a kara an yi ana ciro ana saukar dabina sai ga wata zarba in ka dubi da ciki ya nuna ya yi kyau sai ce kai wannan dabino wa ya dace ya ce ake shi wuce ta sai ya daga zarba ya je a zarba a duk cikin yau dan shi wuce ta ya je kota zarba ba sai ta tafowa ba sai da ta zo gaban shi wuce ta sai ta faɗo ƙasa sabon shi tijjani suna zaune tare da shi sai da ba ta fado kansa aka daga aka daga ko Allah a wanda ya je mota ina sai shi wata tijjani ce wancan mutum ne wancan mutum ne ba aiki mutum kawai ba kawai ka je ko wani sai da sai da ya zo don ka ce kai ne sa kai haka ce ai kaji kaji ka ce ka fasa ke ruwa wata yi da wani wannan saboda tsananin kasankan cewa ومن تماثيل لباب فارسي أتى سيد أن التماثيل إن يفتو daga garin tafiyar watanni ko akalla ya wata ɗaya ne daga garin su tumatir kafin a zo fa amma shi in ya fito kofar tumatir din in ya daga kafa sai ya ajiye shi a kofar fa yau wace a tasu ɗaya ina ke a shiga wani aune aune sai yau su da ce da shi kai wani irin zuwa kake ne sauran jama'a suna zuwa su wahala a hanya kai ka ce ta ku ɗaya za ka zo daga yanzu kaka sake wannan zuwa mu za ka zo ka tsaya ka wahala yadda sauran jama'a ba za ka fi wannan zuwa ma a zama sha'ani abin yana mana manansa mai kyakkyawan zato kilmata sai da alifu ba su ne bai taɓa faɗan magana ba sai an masa izini daga hara tsarin sai dai aliyu tubafi ne in ya zauna a waje baya ɗagawa ya bar wajen sai ta manzan Allah ya masa izini imani babban jagora inda ya zauna sai manzan Allah ya tashi sannan ya ce tashi yana da kabari babba a kamafe almisiki yana tashi daga sassansa ba ba ya ɗan bayani ko da dole yana daga cikin kankansa a ban shehu tijjani babban masani na zamaninsa makaɗaici a wannan zamanin da wannan wakashin izzuddin wanda ake kwatanta shi da izzuddin ibn abdulsalam wanda ake masa kirari da sultanin ulama wanda shi shehu izzuddin ibn abdulsalam ya wafati hijira ta ɗari shida da sittin wasu yoyi kamar wanda ake kwatanta shi da jami'in da su yoyi wanda shi kuma ya fatin ɗari tara da goma sha ɗaya ko? Min gani Ibrahim ba da sakaci ba wala da zai ba da zurfafawa ba. Mutum wanda garin su a Tunis ne. Shi ne sai Ibrahim Bayani wanda nake imam da na fara ambatan fallarsa bibincin bibicinsa. Shi ne ɗan Abdulkadir Bayani mu'addirin aljai mai kansa sassa mu'addir ba kamar da suka rubuta da kasa ba da kasara mu'addir mai kansa sassa wannan wahi da gurare hakika da farko shi sai yi ibrahim rayani ya gamba sai yi aliyu harazin sana sai yi aliyu harazin ya tafiyan nan da maulamu shauta jami'a a kashi da hajji ya ja hankalinsa fi tsari a ta hanyarsa shi sai dai aliyu halali ya ba sai dai ibrahim rayani labari ta fita kashafe daga wasu lamura masu girma masu yawa ya ya cewa nan gaba wani babban lamari zai afu a turai shi za a aika a neman maganin wannan babban lamari ya hana shi shi sai dai aliyu halali shi ya sauke shi sai ce to kaga nan dace ina zikiri karka yadda ka shigo ina zikiri karka yadda ka shigo matakan dai shi yana zikiri a cikin a wakacinsa
لكنه قد كان في الإشارة سيدي سيدي علي وعلى مثلا سيدي Ibrahim Rayahi wata da shehu Ali Alazim ya shiga yana zikiri ya daɗe ya daɗe bai fito ba sai dai sai wannan baban lafiya kuwa gashi ya ce bai kai shiga amma dai gashi bai fito ba a kai shehu nan bai fito ba bara dai in duba an gani sai ya saba da wannan nuna kawafan alayi dan tsoro gare shi فاستوى دارا ya gama bincike ɗaki ya gama bincike gidan فلم يجده sama ya same shi ba a wajen ya shiga ɗakin ya gama bincike ɗakin bai kai shi ba. ya leƙa ne ya leƙa ne duk wata kama sai da ya daga su babu shi A'a, ya fito da fito waye ya shiga wani waje ya gama bincike gidan daga baya ne ya dawo ya zauna a kofar ɗakin sun ma ba da wahala sannan daga baya sai ka sai da yami halazin ya fito sai wani ya yi ruwan wahala ga haske ne bayyana a fuskarsa
فقال sai dai Ibrahim bayani ya ce a shugabana ina ka shiga na shiga ban ganka ba وكيف وما ina ka shiga ko daga ina ka fito
فقال إني sai sai ni Aliyu Harazu ya ce da shi ai ni duk sanda nake ambatan sunan Allah mafi girma in yi tambayito sai in ga babu sai in zamo na koma babu
وسرت a ɗarasa in zama kamar ɗigo ɗaya ne daga ƙarewa ta وكنت بعدها فراغا bayan na gama zikirin sai kuma in dawo yadda yanzu kake gani na
وبعدها bayan ko an yi wannan ba daɗewa sai aka yi wani babban fari a ƙasar turis abinci ya gagara sai aka ga to ya za a yi, ba za a tura maroko ko za a taimaka musu da abinci sai aka ga tsawa za a tura sai babban malamin da yake a ƙasar sannan wanda shi ko bai da lafiya kuma malamin shi sai da ibrahim rayahi yana ji da in sai da ibrahim rayahi saboda yana daga irin ɗaliban nan wanda malamansu ma suke saurara musu a wani abu sai ya ce ni yanzu ban da lafiya amma ga wannan shi za a tura sai ya ce ai in sai ji bayan ya yi za a tura sai daga nan shi sai ji bayan ya yi ya zama babban jakada na tunis bin magarib al-aqsa magarib al-aqsa shi ita ce maroko مع المؤسس tare da wanda ya kafa tare da wanda ya kafa daular
وفي أبي شيخي أقام mukarrama مكرما da shi da sai dai Ibrahim Rayahi ya zo tuga fa kafin ya je gidan sarki ya isar da sabon sarkin garinsu ba sai da ya zace gidan Shehu Tijjani ba ya fara zuwa ya ga Shehu Tijjani ya karba abin da ya karba sannan ya je Shehu Tijjani ya masa abin da cewa ai duk abin da ka zo nema za a yi ma ya je wajen sarki sarki ya karbe shi da girmamawa sai ai duk abin da kuke bukata za a tura muku da abinci dami dami ake bukata dami dami dami yanzu yanzu sarki ya ba da umarni cewa ai maza a jera alfadari da zawadara kuma na ɗaukar kaya fara kai a tunis ya zauna a farfajiyar shayansa muka rama yana abin girmama mu'az zaban abin girmama imama jagora وأنا بعدها ya dawo bayan da zuwa kasar يعيد للدين السنة sana'an daɗi yana dawo da addini wato hasken girmama girmaman addini
حتى أتاه har mutuwa ta zo masa wajen hijira ta dubu da ɗari biyu da sittin da tara shi sai dai aliyu halada sai dai bayan da ya daɗe shi ne Fira hariya, farfajiyarsa, وقبوله kana nuta abin wa albarka ne ana ganin sa a tunis in ka je tunis za ka za ka iya ganin lamarin sa الفقيه ba masanin fito babban masanin fito shi ne shugaban muhammadu bushiri allah ya kara yarda da shi وسيدي محمد akwai shugaban muhammadu bushiri سيد mai الناس tsarkin zuciya عظيم mai العلم girman madin daraja وترجمانها wanda yake mai fassara ga wannan dalika خزانة taska الأسرار asirai taska hakika قد أودع الأنوار في ودائها kitabi ya ajiye hakika da ke masu yawa a cikin abin da ya ajiye wa littafinsa المعروف wanda aka sani aka san shi da sunan jami'ul makara kamar kulu alfa'ida ta bai jihar kofi nan da su
سيدي محمد shugaban mamadu da nasirin alawi وسيد الأسير akwai mai ma'amucin asali alkalimi mai girma al'amdin mafi girma wato wanda yake sharifi ne abul kushufi uban kashafi سيد shi ne shugaba muhammadu ibn abin nasir الشريف الأول a sharifi wanda yake abin nan da nawa ga sayyidina ali
من ماله wanda halinsa kamar yadda malamin suka ruwaito hali ne malabaci na Allah ne ya kai inda ya kai a halar Allah amma an ka gaishe sai ka ɗauka da kai da shi duk ɗaya ne ba wani a ba shi da wani abu da zai bambance shi wato wato shekarunsa gaba ɗaya shi farfajiya ce ga shehu ina gaban shehu
ولم تكن كالقوم farila wata sallar farila ba ta taɓa tsere masa ba bayan wani ko shehu tijjani inda ya san shehu tijjani ko yaushe tare da shi ke sallar farila
جرى له شيء minin bisa'i wata ranki ya samu ko minin bisa'i minin bisa'i a wani abu ya faɗa ku gare shi daga wato yalwata wato ya samu fuska wajen shehu tijjani ya zamo ya ga kamar komai ma ya zo zai iya faɗa ga shehu
فسائل الشيء fasa'ala sheha sai ya roƙi shehu ba بلاك tare da ya ɗau ira kakkalewa ba ba tare da ya yi tiyaɗi ba ya roƙi shehu فرجيه sarki nahu shi ne makoli na biyu na sa'ala ya laƙa da shehu wa shehu ya laƙa na masa lufin ilayen azumi su ma'ala ya ga shehu ya fitar masa fuska da ce shehu ai ne ba abin da na daɗe ina so in tambaye ka wani ismul azam nake so a sanar da ni
وأكبر الشيء ai yana faɗin wannan maganar sai shehu ya ɗaura fuska ya fusa ta shehu abata da mai wanda shehu ko ya kai inda yake wajen hakuri وسالم والمشي muhammadu shehu salari ke za mu da ke dubu su salari sai ya zama da wannan ta faru dokin da shehu yake kai sai ya zama duk inda ya taka ƙasar da yake ɗagowa sai a da zinari ne ga fasoyi sai zamo dokin nan da shehu duk sadaki da kofatansa ya dubu yana baiwa duk sadaki da zinari za mu sha idan yana tafiya
فتاوى أنت أهل ai da ganin haka sai sai yi ya ibnu abin nasiri ya ce ya tuba ya ya ya fara kansa yana tuba yana tuba shehu na tuba shehu na tuba لما درى a da yayin da ya san بأنه kibaru cewa wannan zinari da yake bayyana daga duk inda dokin nan da shehu ya taka gwada ake masa فأذاه lishayi ni ta su ya bayyana bakin ciki ga abin da ya faru daga gare shi wurin shi ce shi na tuba sirrin baki ne ya zo min a yafe ni a yafe ni a yafe ni فلقنا أسراره da shehu ya ji wannan daga gare shi ya ce to bari a laka na ba a tsira wannan suna dan kuma take sai shehu ya laka na masa isul azam ثم أمنه sannan ya amsar da shi من دينه daga bashinsa لما أتني الأرض yayin da alkawari ya zo da dabi don biyan bashi ana bin sa bashi wakacin biyan bashi ya zo wasu azar da sadadu samun abin da za a biya bashi ya biya sai ce ba komai
ووالدك بولده bayan ya ambaci wurinsa da gaggawa ولما sai ya ga dukiya فوق وسطه burbushin shimfitarsa wanda ya zan ya biya bashi
وذلت فاته a wato yanzu ya ci gaba da zama a fas إلى المواد haƙƙi zuwa wakacin da Allah ya karɓi ransa وقوله al'amarinsa yana dausayinsa abu da ake kira tuwaci a fas
سيد shugaba da yadda sufiyani السيد المعروف akwai shugaba ɗaya wanda aka san shi da sufiyani wanda yake jikan sai da na hasan ne su isani ba abincin kyautatawa لما أتى محمدا bannani yayin da ya je wajen muhammad bannani فعنده جواهر ya المعاني alhali akwai jawabin ma'ani gurin sai muhammad bannani ازداده بالشك في فؤادي sai san shehu ya ƙara a zuciyar shi da yi sufiyani فداره ya ga ba zai iya zama ba sai ya je wajen shehu tijjani yadda shehu tijjani da وكانت ce yana ƙasarsu
كلامه الشيخ على التوالي sai yau su gane ya zarge shi bisa cewa to kai can cikin nan da kai jiranka sai yanzu za ka zo bisa jinkirin da ya na zuwa ya وقال ce sai su gane me yasa kai wannan jinkirin إني murar مرد da ka ai ni din nan da ka gani ni ne nake ta tarbiyyarka وأنت لم تزل da wannan da ni tun kana cikin mahaifiyarka sai ke kula da kai فانصرف عني in kana so ka je gida وسل amma a saba umakar kalima ka tambayi wani abu da ya afu ga mahaifiyarka mai girma يا وليا a cikin sanda take ciki da kai sanda kake cikinta daga duka
إنبر ne na ɗaɗarwa لكنني an bi cikin nata bugun da ya isa a ce kai ka mutu amma ni na kare wannan bu- bugun da aka yi mata da sosai sawa فجئت wata ya sa ka zo abin kiyayewa تعليم الكلام mai kubutacciyar halitta da ya je ya tambayi mahaifiyar tasa kuwa mahaifiyar tasa ta gaskata wannan labarin wannan ya zama ya yaɗu tsakanin mutane ɗoran gaba ɗaya wannan shari'a ya yaɗu bayan wannan ya tara littafinsa a ifada ifadatul abadiya wanda ita ce arziki ya ciki da ita ya mutu abin numfashi ma an binne shi a fas da zafara abu da ake kira da wata zafara da ƙarƙashin dausayin sa al'amman mani imci al'amman mani imci shugaba ahmadu muhammadu bannani akwai cikin gaggar sabon maulan mushewa tijjani wanda babban malami na usulu wanda yake gwarzo ne a ilimin da ake kaiwa da gane su tafi hankali da kuma wanda ciro su ake shi ne shugaba masanin fito ahmad barnani amintaccen asirin shehun wato kamar sakatare ne na shehun mutum jani shi zai yi ahmad muhammad barnani yana daga cikin wanda ake ɗauke musiba da ambatansu amma ɗauke mana duk wata wanda ya shagawa taɓewa take yayewa. Wani mu shewa Tijjani ya kiransa cewa sayi, sayi, shugaba, shugaba, sai ƙaruwa ta same shi daga baiwa shewa. A kabarin sai ya bada Muhammad, masu inda yake sananne a babin fito daga ƙofofin fas. Kabarin nasa a fili yake darajarsa tana bayyane. Shugaba Muhammadu Kwayar Abdullahi. akwai abdullahi sunansa muhammad ruwa ya jo da amma shi ne mahaifi ɗansa shi ne ahmad abdullahi babban malamin sai bi ahmad sukari ɗan nasa sai bi ahmad abdullahi masanin allah ne babba haka nan mahaifin nasa shi muhammad ruwa ya ba shi da kama ya wato wato ya a wutar da ake masa wanka sai aka je yana ta karanta salati fati ya mutu ana masa wanka sai salati fati da suke fitowa daga bakin shi ya kuru ha yana fadatta da sauke haƙƙin da murya ta gaskiya sai da zai madaukakiya shugaba gudu a alhaji gudu a halimu shehu babban mai wa shehu tijani ne ma Allah kare da a gare shi gudu ata akwai a cikin manyan sabon shehu tijani gudu ata ya hidima ga shehu tijani wannan shugaba mai girma fati wa ma abokin buɗe alkabiru amu wannan lamarin sai yake babba wa hajjin shehu gadin shehu a ajibu shehu wannan asirin sai yake da mamaki shugaba abdullahi bin ahmad haka na abdullahi bin shi ne dan ahmad amma da asirari imam madaukin asirin shugaba mai girma ba da wafatu sayyidi wanda ya ga huru da hukuto wa maulan mushoci jani ya gaure da gabarinsa da mashari a gabansa ba da wafatu sayyidi a bayan mutuwar shugaba bayan mutuwar shoci jani ya ce tashi har ya tafi ga manzon Allah abin zaɓe ya tumbaci tafin manzon Allah maɗaukaki wanda ba ya wadatu da wani wannan daga abin da ransa ta gani ba da ya fito hakika fasahi ya je ruga shi sai dai ibn ahmad bayan wannan shugaba madaukaki shi ne gaya sai dai muhammad gari ya mu gani kana da cikin manyan sabon shoci dani shehi sharifi shi da sai dai muhammad gari ubancika da shugaban manyan bayi sai bi umar fuki yare ne a farhadarsa a farfajiyarsa sarkin futa mutabar shugaba wanda yake abin isna da shi wanda ya yi kace-kace ya yi daidai da gumata a ƙasar equator jinsu shahari ne billu ya ya rabauta da gamuwa da ubangiji da imomi da allah shahari da masa a cikin shahada ne sai shugaba mamman hajji shi ne yana cikin manyan almajiran shi wasu jami'in su gaba muhammadu shirkiri makiyayewa wanda ake ban sunan sa zama hajjin alfardu makadaici a ilimi ba sakanci a cikin wannan magana shugaba wanda yake an san shi da walitaka gudun tsirrai na ɗariƙa da lura yana cikin dawafi da Ka'aba yana roƙon Allah Allah ya bayyana musu waye zai riko da hannunsa ya samu saduwa da Allah sai ne ke kira da kiransa ai shugabanka jagorar ka wanda aka ke banta da ƙari gare ka ba ka madadi shi ne masanin Allah wanda aka san shi da tijjani shi ke nan shi sai ba wani har sai rinka shan ba wani na wanda ya shi tijjani shi ne san bai da labarin sa yana tambaya sai ya je wajen wasu mutanen Maroko. Saboda Allah ina tambaya ko wani shehu tijjani da suka nuna masa wani wasu mutanen fasa. Ga wani tambaye ka tambaye su wata kila su ne ba sa rasa irin waɗannan turawa turawa ko a ce ba fari ko a ce ba kaza. Sai ya je wajen su ya tambaya an ce akwai sai Allah ya sa akwai wani masoyin shehu tijjani tijjani shehu tijjani masa bayani ce kwarai. Ya ce kwarai kwarai akwai. wa kullu amana shi ke ne da wajen shehu tijjani suna tare da wani wanda tafiyar su daya wani mutumin sijil mata shi ma wannan mutumin sijil mata nufinsa da samu wanda zai jagora da hannun to an jawo hanyar da aka zo wajen da za a rabu ga hanyar fa na tafiya fa ga ta inda za su yi fita da sijil mata ga inda za su ya ce to ya za mu tafi sai ce kai yanzu zai iya barin zuwa gida ba na ji gida ce an da za a yi ayi daga baya da yake shi ana biye kaddara zai samu wannan rabautar ba su da zai yi mamul hajjin sai ya kyale ya bi mutanen kwas ya je wajen shehu tijjani da za a ya je wajen shehu tijjani da kullum amma da cike ki da mace mace har ya samu ɗaukaka ga daraja mai girma shehu tijjani ya daɗe shi daga zatinsa mai girma akwai da yawa wanda ta shafi shauki jani a cikin halitta bari an ce adadin sahabban shauki jani sun kai adadin sahabban kakansa sun kai dubu ɗari da dubu ishirin da hudu a gida ba zai iya iyakance su ba ko gwargwadawa Allah ya ƙara ya da su Allah ya da mu Allah mu kamar lafin zane su ko kamar ma'ana ne fahimta ɗariƙa su jariya ita fahimta ta ɗariƙa akwai babbar fahimta akwai kuma wata wadda ba babbar ta bace a gaba sauƙaƙewa ce musamman ƙarama ce fahimta babba a ɗariƙa wadda ita ce babba a bannufi ita ce wadda ita ta ɓuya tsakanin mutum da ubangiji amma da wannan doka ta taɓa bayyana. Mafi ƙarami ƙarami a cikin fahimtar guda biyu, alamu shi ne wanda aka saba faɗan tsare-tsarensa ba wani saɓani a kan faɗansa. Kama a faɗi cewa wannan muƙaddami ne, ko wannan halifa ne, fahimtar wannan yana da matuƙar taushi, ko faɗan zikiri, ko murdai, ko lalubba, da ake bukata tare da shehunai ko tare da masoya. Wato waye halifa wanda ake kira halifa. Fi ɗariƙa ce tijjani shehu, ɗariƙa ce tijjani, shegi ɗaya ne a cikin shi ne shehu tijjani. Ba wani shi a ɗariƙa tijjani ba shehu tijjani. Shi ba da tsammani a tsawon zamani. Ine da shehu ke faɗa man ya alifu ni ya alifu ni wa Wanda duk zai sani ya sani ni kaɗai. فهذا هو الشيء شيء أي شيء شيء متشبه wannan ma'anar ka sani umar da dalila shi ne ba iya ta wannan dalila shi wannan ne ka shi da dani yace wanda yake yin alƙawari na a dalilan nan fa ni wa ya nufe ni ni kadai ya nufe ni ni kadai da sai ya zamo gabar da rikan jinin halifa a samu wanda yake halifa a dalikan nan bayan shehu wanda karin ji da turuwarsa wa wani turori da komawar ruhin shehu ila majali zuwa bayan watarta sai zama dole a samu halifa da zai tsaya matsayin shehu da zai zartar da yawan tafiye da shehu wasu ana shi wanda yake halifa ko ne ya zama halifa ne na shehu a batini ko ya zama a zahiri amma a ce ya haɗa hilafancin da ba ne da zahiri kada kada ne ake samun haka wanda yake alfa shi a baɗi ne shi ne wanda yake matsakanci a zamaninsa wannan a ta haɗa shi da wani ba zai yi ba ba dai ba ne mula sau shi an kafa shi ne da shehu shehu tijjani da izinin manzan Allah shugaban kasar da to karfe daga shehu tijjani wanda ke cika maki nasa zai juyo kuma ifewa yana raba ta a ɓoye ga muridai ya fi da suke gwargwado da Allah ya kowa zai samu in faida daga baiwata suke a gwargwadon ƙarfin karasu zai kiyaye muridi a fibawa da koyayyen halayensa daga dukkan wanda zai shishigi alakawa da ne to zamani na sako ta martaba ta so da take koyayya ya sauko wannan darajar ko albarkacin shiru wato da sunan shi wato wanda ya sauka a wannan darajar da farko shine harasai ne aliyu harazu marada ibnu abi ya tsaya matsayinsa kansu ya kana sai ne kansu sai bayan sa alharar sarki haka ne shugaba ibn sa'i ne sai ya arba sa'i tijani sai shugaba sai da qur'ani sai a sai ya amma suka rike ya yi su da lasu awami har shekara uku yana karabawa a wannan shekaru uku Gilafa wadda take a fili. ita kai lafa ba yawan tara ijazoji ba ne. Ɗan muna da ijaza ta wajen wani, kuna da ijaza ta gida ka zama ba waɗannan ba ne. Ba wani ƙasar rauni ba ne, ba wata ɗan sanda rashin da za a rinka dogarawa. Mun gama da ɗan shehu ne suna tafiya da sanda mu ma ba za mu siya mu tafi da ita. Ai, ilafan nan daraja ce maɗaukakiya. Shuru ba sharuɗanta ba rufatun sanannu ne a fili sharaɗin duk wanda zai zama halifa ya zama shi a kansa ya samu saduwa. Ya zama ya gama dukkan bi ga shari'a ta kowane ɓangare. Kai ya zama jahili. Bari ya zama ma'abucin zauƙi mai sauka a kowace halara. Minu ilima zai kewaye da tafi addini sanin daga gare shi. Nafsa inda zai zama da a ce wata ran za a waye gari dillike fannin an ɗaya su an sheke su ba komai fara musa kaddarawa ya amla munna da ya shifta su kalma bayan kalma ya dawo ya fage su ku zo ku ci waje ku zo zo ku ci waje ka zama ya san halara Allah ya masa buɗe ya bai wa kowane matsayi matsayinsa kowane lamari ya bashi matsayinsa. Ya dinga jawo zuciyar wanda ya dube shi da za su tsarin kallon sa in kai sai ya ɗaga ka daga wani matsayi ya kai ka wani matsayi. Ya tora abin da aka karya a cikin tunanin bawa. Tunaninka wanda yake da wata karaya a ciki sai ya tora ma ya gyara ma yanzu sai ka ji tunanin ya dawo ya gyaru. ganinsa tana warkar da ku'a da manya da hudu mata bace ya ce tana warkar da zuciyar wanda ya gan shi haibatu kwarginsa tana jefa a cike a cike a cike yuhaddibullah ila ibadihi yana soyar da Allah zuwa ga bayan Allah bayan da sababinsa bayan Allah za su ƙara zurfi a cikin san Allah zai rinka dora halitta a kan abin da Allah yake nufi daga gare su. Hakuri da nutsuwa su ne shika-shikai biyu na mazauninsa. Kawai shi da ya ringa ya nema ta kowane ya da zama da shi. A wato rubuwa da kuma gado. Ka sani cewa yar da annabta mai girma ce. ruwa ba ta san ɗa ba dan ɗan annabi ba na zai zama annabi ba dan annabi ya zama wani ce da ba ta ya zama annabi ana samun haka amma ba lalle ba nuri ilimi gargadan hasken ilimi da shirya misalin wani ɗan wata kashe ba ta san iyama sai zama ɗan wali ba lalle ya zama wali ba sani bitawai da cewa iyayen cewa a wajen gado a ce sai ɗan shehu ne zai gaji shehu yana da tsari mummuna ba haka abin yake a asali ba yana ba da shafa nan kanafin da ya yi da sai irin mushiri an yi bayani dogo a kan muka bayyana shi kulla lafiya mai ta jefa mu gaba ɗaya a cikin ɓanna don rushe mutum daga sannan mu'ani muna gogayya bisa tsawon zamanai da wakota wannan yasa aka jini da lamari ga wanda ba cancanta ba cewa ga ma'abutansa suka sauka wani masaukarsa lamarin addini ya zama kamar wata riba a cikin su 'ya'yan shehun nan bayan haƙƙin Allah daga gare su ya zama kamar bashi ba sa son su ba da haƙƙin Allah. Misalika da sunan su ‘ya'yan shehunai ne sun samu zama a manyan birane manyan gidaje. Manar gurura suka dawamar da rutuwa yau da ruwa da nuna alamu bayyana. Suna son dukiya, biso mai tsanani mai yawa. suna cin dukiya ci mai yawa suna yaudara mutane da cewa ai su ne a shehu ko ko cewa suna da dangantaka da annabi ko daga sahabbai wanda abin ba haka yake ba sai wa akan samu wanda yake sahabi ne babbar annabi amma a ga wanda ya haife shi shi bai ma musulunta ba ko kuma a ga sahabi amma ɗaya da fazo mabarnaci ne dole da ban da sauran halitta Ubangiji ya bayyana mana cikin Kur'ani annabi da Nuhu cewa dan annabi Nuhu ya bada a cikin Musa. Ya ce annabi Ibrahim kana umma ya kasance jagora matattara ta alheri. Jagora ta fice a sannan ya zama amurka ne a zau. Yayin da ya sami ɗaukata zuwa matsayin jagora yi addu'a ya ubangiji abi ya ga ya rabi wa min zuriyati ka ba ƴaƴana irin wannan matsayi Allah ina roƙonka ka ba ƴaƴana irin matsayin nan da ka bani sai ubangiji ya amsa masa nan kana zalimi shi an zalimi ba zai sami alkawari na ba wannan shine alkawari na wannan dangantakar iri biyu ce maddinu abdasuwa ko zai zama yunku shi ne asalinta shi ne asali na jiki ba alam ka san wannan wa'in maddinu ko kuma addini biniyi ha wanda ya ga fifitawa na kasancewa da dangantaka ce ta yunku ya bauɗe daga kadarsa bai bi daidai ba matsayin mutum na kasancewa ne da ɗabi'unsa kyawawa ba da kakanni ba maɗaukakan daraja ko asali shi mutum abin danganawa ne da kyakkyawan aikinsa aikinsa wannan shi ne dalilin asalinsa in ya aiki mummuna sai a ce to shi bai gaji asalin ba haka bi a ba ilahu sharafu kulana sadaqata walakin bi samawati ai da ma san ne kana da ta ma dai ne daga cikin tsara ne kuma da baki da za su daidaita a koma wasu ga Allah Tistawa da haka nan a wajen ba da lada ko azaba ko tashin su ko ni'ima ko azaba ranar da mutum zai gudu daga ɗan uwansa haka nan daga mahaifiyarsa a dan haka abin yake wa min alihi zai gudu ma ya bar mahaifinsa wa zauji haka nan matarsa ko mace ta gudu ta mijinta haka nan zai gudu ya bar ƴaƴansa ko baɗaɗinsa da wanda suke jibintarsa a wannan ranar za a tambayi mutum ne daga kansa ba za a tambaye ka mai baban kai ba ba za a tambaye ka mai ɗan kai ba ba za a tambaye ka mai mijin ke ba ba za a tambaye ka mai matar ka sai ba da abin da ƴaƴan mutunsa suka zo da shi shi ya sa halitta wajen ubangiji daidai ne jannar su ta zama daidai da daidai gaba daya haka da bayi maza da bayi mata a da tare da sarakai dukkanin su ɗaya ne wajen Allah ba fifiko sai ko da tsoron Allah da haske na addini da abin da yake ya koya a cikin igiyoyin zukata da sai da ayyuka managarta da ilimai sanin gaskiya da sanin halittar Allah gurin fahimta. Zaɓaɓɓe a cikin halitta shi ne wanda yake zaɓaɓɓe a kula da addini. Ba cewa ni dan ne kaza ba ne ko daga gida kaza na zo. Ba abin da ya zawo mutane suka mai da hankali ga faɗar dangantaka sai ko dan ba sa riko da sababi wanda ya tsaya yi kokari kuma mai nasa na kula da cewa shi dan wani ne a wanda bai komai ba shi ne ya fi dagewa kuma wani dan wani ne Ubangiji ya wadatar da dangantaka ta addini wanda ba abin da yake ya ya sunye na ƙasa daga dangantaka ta yanku. Iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani bawa mutaki ne tsoron Allah da irin wannan akwai kuskuren shadda da aka sa ko kuma abin kasara ce guda biyu a ƙasa kawai ba wata shadda ba ne kasara a ƙarƙashin ta mai tsoro ya da manzo Allah duk wani bawa mai tsoron Allah wanda yake son ya sami dangantaka da manzon Allah to za a yi aiki kyakkyawa ya sami ɗaukaka da ayyuka kyawawa ai ga shi salmanu wanda ba ba ba ba alalabi bane daga wancan wani nisan duniya ya so amma manzo Allah ya ce salmanu na ala hazan dai salmanu yana cikin iyalin wannan gida wannan magana ta manzan Allah tana raya gawar wata zuciya da kika samu ka tsaya kai aiki sai ka zama ka samu karkuwa suratul da badada ta yi kunci akan wannan cewa mummunan aiki yana yanke dangantaka a kula abu manzan Allah amma da mummunan aikin sa aka saukar da sura ta zargin ta dukkan manzo Allah Abu Zari sallallahu alaihi wasallam janibin sa bari makubici ne daga dukkan wanda ya munana ko zai munana kai ko da yana cikin sharafai yana cikin shurafa ko da ya zama abu zaka cewa mahaifa ne kuma da magabata ai daukaka kamar ta kalifi ne dukkaninsu daga addinin mu ne wanda yake mai saukin ne wanda yake sharifi ba za a same shi yana tara dukiya ba yana karɓar sadaka a je nan karɓa ya nan karɓa sanadi kanan gari a akwatuna musan da kawar da aka yi don tarawa da sunan a an ta sharifai ce ba haka ba hatta ko da za su kira wannan hadiya ce su ɗauke sunan sadaka ta don wanda yake sharifi ya rabauta da kyauta da za a yi masa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne babban jagora bai dai ya tara dukiya ba bari ya zo ne a matsayin haske da shiryarwa ga halitta gaba daya dangantaka gaba daya amana ce in kace kai dan annabi ne to wata amana ka dauko wa kanka abin da annabi ya shi ake saurara a ga kai ba ta karɓa musanyawa ko ha'inci da Allah ka aji ina faɗar wannan maganar a ɗauka ko ina kore faralin iyalin gidan manzon Allah ko ka san ba wannan ce bani fata ba duk wanda ya kore ɗaukakan iyalin gidan manzon Allah ya ke wata a cikin ƙasa bambanci tsakanin sauran mutane da wanda suke yan gidan annabi shanimai kamar bari ne bambanci ne tsakanin ru'udi da kwasfan ru'udi duk abin da ya tabbata da sharifan nan daga darajoji daga girman baiwa da Allah ya musu da baya da Allah ya ba su ba ku kwanto yana daga tsananin abin da ni ya riko da shi a addini. San da nake musu shi ne babban mai lamun shi mun ranar komawa ta ga Allah. Amma a gani abin da soyayya take hukuntawa cikin nasiha. Su kana son mutum ba kai masa nasiha ba to ba ka son na ba wai a cikin yawaitawa bane da yabo kadai ba kawai ta yaba mutum ba ba wannan bane son sa ka za ka faɗa masa gaskiya sai kuka man sadaqaka la man saddaqaka shi yasa na faɗi wannan magana a matsayin nasiha ga wanda yake nufin fuskanta a ingantacciya to an gama bayani akan sabili da bayanin cewa ba a aisha wuce da bane ka da lalle za su zama wani ko to wanda abin da aka yi a kwanaki a garin nan kaga wannan matashiya ce cewa ba a kawo muku wani halifa za mu kawo muku halifa wani dukkan shi wuce tani a tsarin tijaniya ba haka yake ba da Allah. Za a gane tsarin tijaniya ina yake ina yake tafiya. Ba sai wuce tani ya mutu ya bai ya'ya ne amma a cikin ba wanda ya zama shi ne halifa. A hannun sai da alifu na su shi a cikin rage na ta'ala shi a cikin kanka yake faɗa in ka ga ma wata ijabu wadda ta fito aka ce ta fito daga wani daga ƴaƴan shehu tijjani ba ka shehu tijjani ba tare da ta ba kakan wani da cikin sabon shehu tijjani ba to wannan ijabu ba karɓaɓɓiya ba ce wajen gaggan shehu ne na ɗabi'a domin wanda suke manyan da ƴaƴan shehu tijjani wanda shi ya haifa da kansa sai shi mafi kalin da sai bi muhammadu habib dukkanin dogara su a ɗariƙa ga sayyidi aliyu shibasi ba ga mahaifinsu ba da Allah ta karɓa na ɗariƙa sun karɓa ne daga sayyidi aliyu shibasi to al-muqaddam sai wanda yake muqaddam ne a ɗariƙa wanda yake ma abinci ta ƙadimi wanda wanda ke mu aura da shi wanda yake za a ce muqaddami ne shine wanda aka ba shi dama ya ga rubutan shehu ya zan izini a cikinta. Shehi ya masa izini da haka ya kaddamar da shi bayan yi masa tarbiyya sannan ya sanar da shi wai kirkun ta kalima ta yi shirin ne masa kirkiya ta kalimi mutlaki cewa kowa ma ka iya ba ɗariƙa ko ya kaidance shi kirwaje a wani zai ko kidayar man sayo da wanda za a iya zuwa da su sharaɗin wanda za a ba shi mukaddamanci sai ya kokunta daga dukkan wata sufa ya kubuta daga duk wata sufa mummuna sannan kuma ya zamo ya kawatu da a karnin a halaye da mafi girman ɗabi'u da fifice-fifice da nisanta daga munanan kaskantattun lamurin da sanya sharuɗan ɗariƙa da rukunan ɗariƙa da wuri a ɗariƙa shehu tijjani ya zama ya san duk abin da yake nuna shehu mulidi tun daga san da daga karɓarsa da alkawari wacce sirri da yadda za a yi tajjili kullum annahu nizabo zai iya tafi da lamarin duk wanda ya masa izini da hikima da rahama mai zurfi da gwagwaninta kai ya ce zai rinka idanunsa ga abin da suka mallaka daga wannan duniya ala ya kira masa cewa su girmama shi su bashi izininsa ya zama ingantacce an karɓa daga wani da zuwa wani daga wani har zuwa shehu abin dogara da shi a fili yankokin shehunne shehunne a ɗariƙa iri uku ne na farko kuma shehunne gaba ɗaya ba ma a ɗariƙa ba shehunne gaba ɗaya iri uku ne shayi na farko a shi ne wanda yake malami ilimin malami ana burin samunsa ilimi malami na zahiri shehi ne a ce ba shehi ba ne. Na biyu shi ne shehi wanda ya kwanance a cikin tarbiyyar muridai. Na uku daga shehun nan shi ne wanda shi shehi ne na ɗagawa. Kawai za ka gan shi ko zai ba magana ka ji ka turu daga wannan matsayi ka koma wani matsayi. Da zarar jin maganarsa ko da zarar ganinsa. To shehi na koyarwa. mafi mabucin ilimi da yake ya kyautata karɓo ilimin yake yarwata tunani yana da na hankali to wannan shi ne malami wanda ya kyautata karɓowar ba wanda kawai bai karɓo ba amma abin tare gare shi ya yana koyarwa ba wannan ba irin wannan a cikin hadisa da yawa kowanne a cikin yana tafiya ne a cikin ayarinsu lillahi min sabili ba ga wata hanya ga Allah sai ko hanyar sani da abin da aka shiro shi wanda yake shirin ta'alimi bai zama abin kiyayewa ba daga zulubai bai zama abin kukutarwa ba daga aibobi kamar abu shaitanu da yawa shaitan yakan yi wasa da kansa kamar yadda sau da yawa akan rufe zuciyarsa a shi a ganinsa iliminsa shi ne babban ubangijinsa ne wanda yake mai komi ya sa shi koyaushe kai wani abu wanda ya saba da saninsa to ka shiga ku yanzu nan zai fito ba da ba haka ku faɗa ba ko ba ku faɗa ga kaza ga kaza da wani aro da a ce sai bauɗe daga gare shi ko da gwagwaron gifta ido ya yi sai ya tuzarta wannan shi ne wadannan nasu shi ne babban kurkukunsa wanda zai wuce a ciki karuwa a irin wannan ilimin ba zai kai shi ko ina ba ba zai warkar da shi ba domin shi irin wannan babban abin da yasa ake faɗar da ya kai ilimin sa wannan saboda shi ilimin ne komai na wanda shi ƙarshen ilimin ibtida'ul ma'arifa farkon sanin Allah da a ce arziki na rayuwa ya masa adalci da sai ɗalin ilimin ya koma kuma ga sanin Allah ya ɗalin ɓangaren ilimin ya koma kuma ga sanin Allah sai na tarbiyya amma mai tsarrinan rawuka wanda yake muhalsibu mai rairaye ta mai dalin da zuciya rai ita ce babban fagensa wani abu ne wajen wasansa yana sanar da zauki yana sanar da ɗabi'u yana jefar da jayayya da munafunci zuciya a hannunsa kamar wato kamar yungu ne aka rainayo shi aka yayo shi yadda da ake so a iya juya shi ya koma haka to haka shi ma yake iko ya juya zuciya matbu'atu abin yankewa ce da ɗabi'i da yankinsa abin jinginawa ga yankin nasa samun shirin tarbiyya a cikin halitta ɗan kaɗan ne a asirinsa ana warkar da mara lafiya da shi shi irin wannan shedan ya wasa da shi kaɗan ne kwarai ba kamar wancan na farkon ba wancan na farkon wasan shedan da shi ya cika yawa ya cika yawa yasa nuna za ka dan shi ai malami ya je bi malami da Allah ai yau da shi shedani ne da Allah aka sa a gaba da Allah da ya kawo je kai je yana kira ga Allah kana kira ga Allah ba har ba ta ka aiki yake ba ai aikin ka yake yi aikin da za ka yi ne kai kaɗai yake ma masara ba taimaka ma yake ba to amma shi shi tafiya ba a samun irin wannan gari da tsakanin su saboda shi shedan ya wata da shi ɗan kaɗan ne kuma shi ko da ya yi laifi yanzu nan zai fi ba bai ganin komi sai ko ta farki ne tarbiyyar bayi ga Allah a tarbiyyar da za ta sada bawa a wajen hasken Allah. Ba ya bauta wa Allah sai da tsarin shari'a. Jami'in shari'a shi ne abu makaɗaici wanda ake kula da shi. sai shaidi na tarbiyya amma wanda yake tarbiyya wanda shi ɗaya ne ake samu a zamani kaɗan da yake bayyana ga idanu Allah yana tarawa cikin sabaki ɗayan abin da aka faɗa a baya abin da aka faɗa na shehu ta'alimi yana da shi na kirki amma na banzan ya kau daga gare shi abin da aka faɗa na shehu tarbiyya yana da shi sai ka gani da aka faɗa na cewa shaitan ma kan iya wasa da shi to shi wannan kusan ma'akuzi ne gaba ɗaya daga haka da kulli shai da kowane shai a matsayoyi na yadda istinani ne kaɗan a zamani akan samu mutum biyu a wannan matsayi a ɓoye ba a bayyana ba da ake shayin tarbiyya zai bayyana kansa mafi rukursitu wannan zarar baiwa ce daga baya-bayan tsarki na Allah ta bara kauta Tuba ɗaya daga idanun shaidar iya tana hawa da mulidi zuwa matsayi na gaskiya. Nuran bi, wani lokaci yakan yi tarbiyya da aiki ne, ya lakana ma aiki da za ka sai na Allah da wannan zai tarbiyyar ka. Wani lokacin da wani tuntube da ya afu daga gare ka daga zunubi wani lokacin laifin kai za a nuna ma laifin da laifin laifin wannan zai sa ka gane ka tuba kamar wanda da ne san wuta konawa take ba a nuna masa wuta kuma a kara masa ita a jiki a ganin da zai guje ka shi kadai ne a cikin mutum wanda yake da damar ne maganin makisa-makisan shaidan a bayanan wata hanya mai sadawa da Allah bisa tabbatarwa fiye da Allah kansa Allah shi ne mafi kusacin hanya ga Allah don in ka ce to wata hanya to ta kusaci da Allah ta kusaci da kai fiye da Allah alhali Allah ya kusaci da kai fiye da komai domin ubangiji ya fi kowa kusaci ga bayi ba da tafiya ba da lamusa kake gara ne wannan sai ba da nisa ba kuna ta Allah kowa kusaci da bawa ba wai kusaci da waje ba ne wato hanyar ita ce halin nisan walhalku minhu qawratu biyadi halitta dangane da shi wannan wanda yake wasili kamar dangi ne a hannu tafiya da suluki da hanya wani babu da bani wani hijabu da hijabi wata aliku da shawaki da ake a halara ma'alimu duk wasu alamomi ne kawai da aka kafa alamomi ne kawai ba su da ma'ana tabbatacciya sai ko a zuciyar mai neman sanin Allah muridi yana kusa waɗannan abubuwan da aka faɗa shi a kansa har abin da yake nufi ya cika gare shi a sannan sai bari ya zama yana bauta wa Allah da Allah ba tare da ya kada daga shari'ar Allah ba saboda yana bauta wa Allah ne billahi da Allah yana duba duk abin da yake zuwa daga gare shi iko ne na Allah sarrafawa ce ta
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
fara an sha auna cewa gobe akwai sanitation ko wanda zaman da safe ke nan kan duba ya ce littafin kyakkyar mani an kai rai yanzu muna wato da lahari ne ke nan nake ganin sha Allah ko an zauna lahadin a ci gaba da zama litinin inda sai ran talata ne za a fara zaman da ake na watan maulidi an fara zaman mana watan maulidi in ya zama ran litinin in ba a karasa ba abin da ya sauran sai a karasa a sannan ƙara lafiya.
lafiya sai dai a ƙarshe ya faɗi wata magana shi ne littafin ko da wa yake sai a yi ko da wa yake a ƙarshe yake yake cewa نظمتها لسائر الحلال وشوها في أهدة الكلال yace na yi waken nan ne da sauran bala'ai amma na bar magana yi mata sharhi a hannun wannan bakula ta nan san wanne yake faɗa shehu babba yake nufi Allah ko shehu babba yake nufi ko a zai canin sanin ɗari zanen abokin ka ake nufi ko
Allah ƙara lafiya, Allah ƙara lafiya. Amin. Amin. Amin. Amin. Fatiha da salatul fati uku. Amin.